gashin kawo hatta ya bari da hadin wadilla har sai har ya tashi sabon da ya halatta a yanka amma kana ne ko wadilla wanda ya kasance daga cikin ku bashi da lafiya aw bihi adam ne ko asli ko yana da wata cuta a kayansa wanda aka nisa ya aski fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk zai ba da fidiya ta hanyar azumi ko sadaka ko yanka فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرته إلى الحج فما استيسر من الهدي إذا كن سامع أمنتي duk wanda ya ji daɗi da umara zuwa hajji to zai yanka abin da ya sauka na da kariya kamar da kake wanda bai samu dabba da zai yanka kariya ba ba su yi ramu da ya fi da iya da zai azumi na kwanaki bin hajji a hajji wasu ba a ta ne zara catun da kuma azumi bakwai idan kun dawo tilka ashirar kyauta ne da wannan azumi goma ke na cika zalika wannan hukunci ya ke banta ne da mallam ya kuma haɗu ko hadirin masjidin haram da wanda iyalansa ba su kasance mazauna masallaci ne a karba ko kuma harami ba wata kula a ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna la shirin da ba lalle Allah mai kallon hukuma wannan aya tana ɗauke da rubuce-rubuce masu yawa wanda ke tsanake da ake haji gaba ta farko faɗin allah ta'ala wa ake mun hajja wa hukumar tarayya ku cika ibadojin aikin hajji da umara da rukana ai addu'u ma bi hukumin ma ku bayar da aikin hajji da umara ta hanyar cika haƙoƙinsu wa atambuhu ma kuma ku cika su وإن حصل بهما فساد كولا ولا هم بكفاة سياقا ثم قضوهما على ما بينت السنة فيهما سنة قرابة سوء أمثلة السنة في بلاد وصل تفرق سوى وشك حج لأمراء وشك إبادة حج لأمراء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي a littafin sa mai suna tasiru karimu rahman tasiru karimu rahman fi tafsirin kalamin barna ya ambata hukunce hukunce guda bakwai ko matsaloli guda bakwai da kashin wannan aya za mu karanta saboda fa'idar da ke karshe da su yace yustadallu bi qawlihi ta'ala wa atimu al-hajja wa umrata ala umurikum yustadallu ana wato ma'aikatuwa da faɗin Allah ta'ala wa atin hajji wa kurata lilla ala umurin bisa wasu al'amura a haɗu ba al'amar da farko da wannan aya ke nusarwa wujubul hajji wa umrati wa fardiyyar lima wannan gaba ta wannan aya tana nuna wajibcin hajji da umara da kuma zamantowarsu duka su ne farilla wajibcin hajji ga wannan addini ruwan da ya samu iko a cikin ranar rusa kayan da nasi na ƙura'ani mai girma wani lafiyar na su hikin ranci da nasa ba da yadda su tsira Allah tura wa bayi biyar sandatin da kaba wanda ya samu iko ruwa ba ma matsalar wajibci da kumara ko zaurewa kumara farilla wannan ba kun sabani usman ba suna ganin kumara ba farilla ba amma sunna a tsani al'amari na biyu سورة الآية وأن الفاتحة الآية وجوب إتمام الإمام أركان الإمام وواجبات الواجب شيء شكا هذه الأمة تهم يرضاية المنزل لكم هذه الأمة سيئة عليها أمام سنة وغنبه yadda ake umara suka yi musharaka a wajen rukunai akwai ihrami ɗaukar harawa ko hajji za ya harba haka kuma ramar sannan akwai kuma mai cewa ne akwai dawai a hajji kuma rama da akwai dawai wanda ya ne akwai sa'ayi a hajji haka aiki kuma rama da akwai sa'ayi bambancin hajji da umara shi ne babu da yawa ba a ba a umara amma a hajji a kura duka ne wannan aya tana nuna wajibi ne cika aikin hajji da umara tare da rukunan su da wajibi allati qad dalla alaiha fi da nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni a kai wa qawli da fadin sa khudu'an bi wa nasikahu ku riki ibadojin ku daga gare ni a wannan dogon hadisi na Jabir da Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riki ayyukan ibadojin ku na haji daga gare ni asalisa asalis al'abaki ko التي حجة لمن قال بوجوب الأمة lalle a cikin wannan da ba wannan aya akwai hujja ga wanda ya tafi a kayan ko wanda suka tafi a kayan ba zai ciro baya sun kafa dalili da wannan da ba wannan aya a ba da kawo ne da mai an da hajja wa kuma ta yanzu mai itimamu itimamu ne ma bi shiro da fiye ba lalle hajji da kuma ya wata ba a cika ta hanyar farawa yadda mutum ya fara kuwa shi ne ya cika walau kana tura wani lafiya akwai hajji na lafiya ko idan ka je sau daya to ka so ke kara ko sau nawa ka koma wannan lafiya to ko da ta lafiya ne hajji da kuma in dai mutum ya fara wajibi ne sai ya cika mutum ba zai fara hajji ko fara ya fara ya bari an gane ko na alfaqisu al'amari na biyar al'amru bi itiqalihi ma wa insanihi ma umarni da kyautata aiki da umara da kuma kiyaye su a kyautata su a yi su ta da cika dukkanin hakokin su wa hada kadar zai bala fi da ma ya zama gawa wanda kuwa gwagwaro ne wanda yake tsari a bisa abin da aiki yake zartarwa a cikin su a sani su na shida wa fi da amur da ikhlasu limanin layi ta'ala a cikin gabar wannan aya akwai umarni da tsarkakewa niyya a wajen aikin haji da kuma a yi su domin Allah maka wajen sarki ba na mutum ya samu ikhlasi ya yi aikin haji domin Allah a kuma rama ya tsarkake niyya da yi domin Allah kamar da Allah ce wa haji domin haji wa kuma ta lilla cika haji ibadar haji da kuma domin Allah a sabu ta bakwai Allah maula ya kuma da kuma yi wuri ma da shaikin zira a shiya hatta shafi ne ma shi ne harama da haji da umara ba zai fita daga wani abu ba sai ya kammala illa bi mashashna wala sai ya kuma ana ya zo da yadda za ku wa huwa al-aslu shi ne fara ya shafi da al-aslu a hanke mutum ko a tare shi a hana shi cikawa waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da ya ambata a ƙarƙashin wannan aya hukunci na farko Allah ta'ala ya ce wa in kun musulunto matsala ta biyu bayan Allah ya umarni da cika haƙƙi ba domin haƙƙi da kuma domin Allah sai ya ce kai ko musulunci ai wa ne tun an ne itmami da ma da abin ne da aka hana ku cika haƙƙi da kuma ya abin saboda abokan ka suka kange ku suka hana ku kaiwa ga isarwa cika wannan aiki da da aka kafa ya ɗin da isari isari shi ne tarewa mutumin da ya harba da aiki ko kuma wani abu ya tare shi ya hanyar shi bai samu ya kara sai asali umarni ne duk mutumin da ya fara haji ko umara wajibi ne sai ya kammala kama idan wata matsala ta faru ita da imsali bai ko sun gida ka kanye aka hana ku gabanin cika hajji ko umara ba masta ya sa min alhaji to sai ku yanka abin da ya sauka malama sun yi bayani karkashin wannan insani yana kasancewa ta hanyar abokan gaba wani da ya fata mai kala sallallahu alaihi wasallam hadisi ba da kan mai Allah ya fara masa yarda yace qad umsira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ala ra'sahu wa ja'a nisa'a wa nahara alayhi hatta tamara ha'an fadila hada kan mai Allah ya fara masa yarda cewa hakika an tsare manzana sallallahu alaihi wasallam an kange shi da barin cika umara da ya dauki rama da ta aka tsare shi ba daidai wannan lokaci ba a daga rasa sai aske kayansa waje a nisa wa kuma ya kusanci iyayensa wani har hada ya kuma ya soke kayansa abubuwa da biyar a nan take aski ya kusanci iyalinsa ne soke hanyarsa kaga duk wani abubuwa uku idan mutum yana sana'a ba mai ba to amma tun da ya ya yi ta'addi a nan sai ya aiwatar da wani abubuwa hatta a tabar amin kabila har sai ya dawo ya kuma yin kubara a shekara mai zuwa wannan hadisi bukari ya wato wannan wannan amari ya faru ne a umratul hudaybiya shekara ta shida bayan hijira kuma ranar manzo Allah ya fito ya zo garin Makka da ya zo garin Makka da ya kuma shekara ta shida bayan bayan hijira to anan ne mushrikan Makka suka tare shi suka hana shi ga garin Makka an yi aika ya tura sai na Usman ya je ya gaya musu ya zo ne ya kuma ba ya zo ne ya zo sai da wasu manya shiga maka yi ne biya wa kawai manya-manyan sanadi da kawai shi ko ya je biya su amma duk da haka sai da ba wai dan ne ba zai aiko musu ba sai ya zo kafin garin sa ne ya zo wannan ne ba zai zai kuma suka hana manzala shi ko har suka ce shi usman sun ba shi dama ya yi amma manzala ba zai zo ba sallallahu alaihi wasallam dan da usman ibn affan ya ce ai shi ko ba zai aikata abin da manzala Allah ya ba tun da sun hana manzo Allah ya shigo shi za ku yi kai gaba ne ba ta ka yi umar ba Allah yana bayan gari a nan kuma biya sunan wani waje a nan ne labari ya zo jita-jitan cewa a kashe Usman ibn Affan ni da manzon ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da ban fito da niyyar yaki ba amma in har ya tabbata an kashe Usman ibn Affan to sai mun dauko masa sallallahu alaihi wasallam wannan ne sabai suka basu da baya kowa ya bi kauya ya salla ko a rai ko a mutu a kan jin kusurwa kowa ya kawo nan sai ya dora an yarda da wani an yi wanda sarrafa cafa ke da mubaya an yarda shi ya laga ya saba da aya laqad radiyallahu anil muslimina id yubayyi'una tahta ash-shajara fa'alima ma tuqulu fi ayatin Allah ta hakika ya yarda da mu'minai yadda suke bakar baya a ƙarƙashin wannan bishiya amma da ba Allah sai sanar da shi cewa su ma kawai mutum ne shi ne da ta hannun saura na ya kura ce ala da su ba wannan cakka da su ba ne ba wannan lokacin ne aka yi wannan ba aka yi wannan ba a shekara ta shida bayan hijira saboda ya zo zai shiga suka hana ya shiga ba nan da aka yi sulhu wani biyar aka wani ya rage ya ko wanda yana nan rubuce a tarihi da musulunci ba za a manta da shi wanda ya daddaniya ne wanda ta kunshi wato rashin adalci amma duk da haka manzo Allah ya shi ne ya dawo shekara da zuwa ya yi kuma shekara da ta biyo bayan ke da ko shekara ta bakwai ita ce kira umratul qada wato umara ta ramuto waccan da bai a shekara ta shida ba sai ya dawo ya ramu wannan wannan shi ne misali misali da aka zuba sallama wato su kafirai suka hana shi shiga ya cika wannan umara da ya ɗauko shi ya sa ya ta'amu ya haya ko ya sa Allah ya ce bai da musaitu ba wasu da isa da minar hali idan an kanke ku an tare ku an tsare ku ga barin isa isa zuwa ga ɗakin kaba ku aiwatar da haka umara to sai ku yanka wanda ya tsaro ba a haya shi ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma'ana ya haya wa sa'annan kuma insari yana kasancewa ta hanyar rashin lafiya abin da ya yi iya hajji ko mara amma sai ya zama rashin lafiya wannan ma nau'i ne na insari ya wasu hadisin wata mata mai suna gaba a tarin ke su bayar bin abin da bai ɗaya bakwai mun Allah ya sala da sala ta ce ya manzo Allah in ne uri in hajja a wani shafiya ni ina nufin yin aikin hajji amma ba ni da lafiya sai manzara sai ce masa hujji ki ɗauki ki aikin haji ma'ana ki harba da haji washtariki amma ki sanya sharadi a lokacin niyyarki an da mahalli min haisu haɓa hannu cewa yadda zan yi tahalli da ware haramina shi ne inda wannan jinya ta tare a yadda jinyar ta taso ta tare to a nan ne zan warware harami to kaga wannan ma nau'i ne na misali rashin samun damar cika wannan haji ko mara'i saboda wannan dalili da ya taso akwai hadisi da ikrima shi ma ya rawaito hadisi wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ce man kusira aw araja falyuhallil wa alayhi an yahujja maratan ukhra aw kama qala rasul sallallahu wanda aka karya shi ko ko ya ya gurbince wannan take ya fita daga gida sai ya dawo wata shekara da sake aikata haka wannan ma ya yi niyyar hajji ko umara ne amma sai wani abu ya kange shi bai samu ya cika wannan take sai ya ta hannu ma'ana a kada mai rami amma sai ya dawo daga baya san da ya samu lafiya sai ya yi hajji wannan su ne misalai na misali abinda zai tare mutum ya hana cika aikin haji ko kuma bara sai hukunci na gaba faɗin Allah ta'ala da ya ce ba masta yi sara min alhaji sai ku yanka abin da ya samu waɗanda daga hadaya ka ɗauki harba da haji ko mara sai wani abin kange ka ba ka samu ka cika ba alhali wajibi ne ka ɗauko haji ko mara ka cika saboda faɗin Allah da ya ce wa atin hajji wa umrata lillah ba ma da wani abu ya karfe mutum ya tare shi bai samu ya cika din ba shi ne Allah ce ba masta ya sani da hali sai ku yanka abin da ya sawaka na daga haraya menene haraya idan ka ce haraya dabba ce da ake yankawa a lokacin aikin haji zai ko kore rakumi ko saniya ko ce rakuma ko shanu ko tumaki ko ko awaki to dabba ce da ake yankawa ɗaya daga cikin dabbobin nan na nima a lokacin aikin hajji ga wanda ya yi tamarta na yake muna ambata masu yin hanyar ke da ku wanda ya yi tamarta ne zai yi hadaya ko wanda ya yi kirani waɗannan nuna mana aikin hajji kara-kara ana kira su da suna manasikul hajji idan ruka na aikin hajji kala uku akwai tamattuli akwai kirani akwai ifrani tamattuli shi ne mutum ne na ke kuma a wasannin aikin hajji ya fara gabatar da ruwa sai ya tsammani ya fita daga hajji bayan ya yi tsawa ya yi sa'a sai ya rasa ya gama ruwa sai ya jira sai ranar takwas da watan zulhijja sai ya ɗauki harba daga masaukinsa sai ya ce wada ya tsaya wani shi ne wata za ka yi zuwa maka can daga watan watan shawar ko ai da ma watan nan hajji guda na wata guda wata alhaji ashirin ma da ba watanni uku ne sanar akwai shawar zulfada sai kuma zulhijja ko da yake shi zulhijja ba gaba ɗaya watan ba ne iya sha uku ga wata ne idan ka je ka haji ka je makka a watan shawwal ko a watan zulqa'ada ko a watan zulhijja sai ka fara yin umara da ka gama umara kai da wafi kai sa'ayi kai aski sai ka cire harami yanzu ya halatta ka sa duk kayan da ka saba ya halatta ka ji daɗi duk abin da aka hana mai haraba ya yi za ka yi ba za ka sake shiga haraba ba sai na takwas da wata wanda shi ake kira tabattu kirani kuma shi ne ba mu hajji da umar a lokacin guda ta hada hajji da umar duk a lokacin guda bai umarci kirani da tabattu ne shi ne tabattu ne da wasu da sa ya kasu zai fita daga kirani ko amma mai kirani shi ta zance da yi tun daga umar da ya dauka yana nan sai ba a nisa ba zai warware hana ne sai ya gama hajji ba ihrami kuma ba shi ne mutum ya harba da haji ta kare ba magana ba iya haji kawai mutum ne galibi masu zuwa maka a wuraren lokaci misali mutum ya jiran takwas da wata ko ran tara da wata kaga wannan kai tsaye kawai ne harama ne ya haji ihrami kawai ya kawo kuma galibi wanda suka saba zuwa haji sun suke yin ihrami amma kai da za ka je na farko an fi so ka yi tabbata idan ya fi lalata da aka yi masu yin hadaya ko ambata mai kamar kuɗi da kuma mai kira ko dabbar da ake yankawa lokacin haji ga wanda ya kamar kuɗi mun ji bayanin ne kamar kuɗi ko ko ya kira ne na biyu ke ko kuma wanda ya bar wani wajibi bai yi wani abu wajibi ba shi ma zai yanka hadaya kamar ne kamar ƙetarewa mitaci samu ɗaukar harami akwai mikati wuraren ɗaukar harami ko da mutum sai ya tsallake mikati bai ga harama ba sai da ya wuce mikati ya bar wani shi ma zai yi hadaya ko kuwa tana ɗaure ka je makka sai ka sai dabba ka yanka kai hadaya saboda neman lada wannan ko ko ka je makka ba kana nan a kasar ku ya halatta in za a je makka ka aika sako a je a siya maka dabba a yanka a isa da kaya wannan su ne ake kira a hadaya to da haka duk wanda ya yi ya wannan aka kange shi gaba da cika aikin hajji ko umara to zai yanka abin da ya samu a daga kaya shi ne bayani da muka yi da ake nufi da kaya na ya ce a wawo adinamu adinamu shatu wa wasatuhu bakaratu wa alamu bai ita hadayen da aka ce a yanka dabba mafi zama ta ƙasa a wajen hadaya ita ce shafin karamar dabba ko tinkiya ko rago ko akuya ita ne mafi karanta a hadaya muna gane ku wanda galibi mu a hadar mu mafi yawa karamar dabba ake saya ya sai tinkiya ko rago wannan shi ne mafi zama na ƙasa a hadaya wa usatuhu baqaratun mafi na tsakiya kuma dabba matsakaiciya a daya ita ne sani kaga saniya ta kura abu ta mutunciya daraja da tsada wa ala ubadana mafi zama mafi ɗaukaka a wajen hadaya ita ne rakumi ko namiji ko wace ka sayi rakumi kai hadaya a lokacin shi ne mafi zama ƙololuwa a wajen tarihi amma galibi ba cikin kuma ba ɗaya kawai ba tun daga ɗaya zuwa sama mafi yawan azan ba ɗaya suke saya ko wani da ana yi da kaza ba Allah da kaza wallahi saboda mutanen ba akwai son kuɗi ko ba ka bane to ana so mafi lada shi ne ka sayi rawa kai haya ka ce kuma rakumin ba ba ɗaya ba ka saya da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rakuma ɗari ne hadaya da su sallallahu alaihi wasallam wajen mamin sanawa ɗaya ya sai fiye rafi hadaya da shi yanzu wahala ka ji wani hajji a ƙasar da ya sai rakuma guda goma ya yi zai yi wahala su fiye wa ramunan suke siya kawai domin Allah ɗari ya siya ɗaya sai da ya soke guda sittin da hannayensa masu alwani sannan sauran sai bar sai na yi da ya ce soke masu wanda shi ne ake kira in kana son lada mai yawa ka sai sani in kana son kololuwar lada ka sai rafu ina halatta ka sai dabbar ka can daga gida ma ka kora ka dora ita in zai yi yasa ce zai yi ko mazala shi lokacin da hada ya sai koro tun daga mutane da ya koro na kuma sadari ya tabbata kuma ya haɗa ya shi da kuma aka yi tsirar abokan daga najeriya da shi ba in hakan ne ba zai wala ko da haka dai wannan shi ake kira a hadaya kuma kucin kucin dabbar hadaya daidai ke da dabba ta layya wajen lafiyar dabbar da shekarunta da yanayin dukkanin kucin kucin sun yi musharaka da haka dai wanda aka kanke shi gabanin cika hajji ko umara bai samu ya cika ba to zai yanka abin da ya sauwaka a hadaya masala ta gaba sai Allah ya ce wala ta hali ko rubusa ko hatta ya baro ga alhadi wa illa kuma kar ku aske kawo nan ana magana da wanda yake da kina da kowa kar ku aske ku aske kawo nan ko ku rage gashin kawai har sai lokacin da wannan hadayar ta isa wajen yanka aw al-mawt alladhi yahilu fihi dhahru sai dabbar ta isa wajen da ya halatta a yanka haisu yahilu dhahru inda ya halatta a yanka ko makamu misali inda malikiya shine wajen da aka kanke mutum a wajen malikiya idan kanke mutum aka aka hana shiga maka ya aiki hannu a gurin zai yanka hadaya shi ne da mamala shi a wajen ne hadaya an gane kowa shafiya da shafiya wajen malikiya da shafiya yadda aka kange ku a nan za ku da yawa wakila fil haram wasu malama suka ce a harami ma'ana sai mutum ya isa maka ya yi harami nan da wajen da ake yanka dabba da yawa ne da ana ta'ala ce tun kuma in ruwa irin da ya ce mun gane wannan ko to wannan aya yi matsalar aski yin aski da wanda yake hajji ko umara yana cikin walidai na yake hajji mutum sai ya yi aski to tsakanin yin aski zarfau da rakewar gashi wanne ya falala ba a zai an na ranka ne da tarfabo shi ne gaba a aikin hajji ka yi tarfabo a sile kanka gaba ɗaya zama ƙwaryen molo ko kake cewa to ya fulada amma hajji ba in ba hajji ba ne wani ba magana wani tarfabo ya fi rage a hajji yin tarfabo ya akwai hadisi da manzala sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi ibn Umar Allah ya fara mishi da manzala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi muhalliqin ya Allah ka ji kan masu yin tarbabu ba a ce ba a Najeriya ba karfe hadisin shawon da shi da ce to da yau tarbabu Allah ka ji kan masu yin tarbabu suka ce wani fasiri ya rasulullah har da masu ragewa gashi ya manzo Allah sai kara cewa Allahumma Allahumma rahmin muhalliqin ya Allah ka ji kan masu yin tarbabu suka ce wani fasiri har da masu yin sese sai ya kara cewa Allahumma hamid muhalliki ne ya Allah ka ji kan masu yin sarkawa shi ne ba za su ba da uku a nan wuce ya ce wanda ba su yi da masu yin sosai da wannan ba ba suka ce yin sarkawa da a cikin shi yau ba da ya ka sai kai hakuri a su ne ba kan ka gaba ɗaya ka samu wannan ba amma idan ka rage ma ba kai sarkawa ba ya yi to amma ga wanda zai yi kamar ka yi sanda ya kumara ba a so ya zargo a yana masu ya kai wara ko to ba za ka yi zargo ba me yasa saboda akwai sauran gashi wanda idan ka gama hajji kuma za ka samu sauran gashi in kai karfa ba umara sai a kuma hajji a gama ba gashi a kanka me za ka aske da ka sake zuwa rage gashi a umara saboda ka samu sauran aski a an gane ko ko da haka yin tarkwabo yin aski tarkwabo shi ne amma ba za a yi askin ba sai a lokacin da dabbar hadaya ta isa wajen da za a yanka ta zuwa mara da ke yanko wace rana ne wannan dabba ke zuwa da isa wajen ita ne ranar goma ga wata ko ranar babbar sallah yawan da hajji ranar yanka ko ranar sokewa dabba ko kuma yawan hajji akbar ranar hajji babba ba ranar da ake ake ake yanka washe gara ba an ba an yi don an yi alba ranar kafari sai a samu mustalifa ko a nan za a yi magarba da isha jam'an ba kasura a tare za a yi kuma kasar da isha magarba a cikin ta to nan ne sai a su ba ta yi sai a wuce kuma a dawo a kawo a kawo jifan jamra yau amma za a tsaya a mashalin mara a yi hakumoyi ko to ranar goma ga wata ita ne ranar da dabba wanda ya ke zuwa ake kai ta zuwa ga wajen yanka ranar babban sallah a wannan rana ce mafi falala duk a ranakun na yake haji ba a rana mafi falala fiye da wata rana a ranar ne ake aiwatar da manya-manyan ayyukan ibada na haji a wannan rana alhaji yana ayyuka masu yawa a wannan rana ko wani ayyuka ake a rana na farko jifa a rami ko na biyu annaharu yanka ko soke dabba na walhaɗin auta ƙasir sai yin aski tarfaho ko ragewa gashi na wani kuma watsawa ku sai tsawa ku ba wata ayyukan gaba ɗaya a rana ɗaya ke ranar babbar sani duka wani a ranar ake an yi kwanan arfa a yi musarifa gari ya waye to ranar za a haka sai a jere jifa ake fara ko jifan jabratu da alama wanda ba wasu yake cewa jifa ce dan sai ka sai shi dan ake gani ana jifansa shi yasa wani sai da bukatan dutse sai ya tsefa da wasu hatta ka dutse jefawa to da ma na jin wasu ce da to wani kango ne wani waje ne ake jifa to rana ake wannan jifa a safiyar ranar ranar babban sallah ko sannan sai a je a yanka ko a sun ke dabba to a ranar ne ake ake shi da hata ya baro da ake madalla sai hada ya dabba hada ya ta yi zuwa yin yaka to a ranar ake yaka sannan sai a aske ko a yi tarkwamo ko a rage gashi sai kuma tawafu ne ba shi ke lokacin bai jira ba ya fara yin wani kafin wani to babu biya ba ne ya kamata a fara jifa ne sai yanka sai aski sai dawaki amma idan ka fara yin wannan kafin wannan babu biya domin ya mace hadisi hadisi Abdullahi da Umar Allah ya kara musu a Abdullahi da Umar da Mas Allah ya kara musu yadda ya ce wa kafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a hajjin sa da bawara ta sa haji guda ɗaya manzo Allah ya ta ce kira hajjatul wada bayan da bai wata hajji ba me yasa ake kira hajjatul wada saboda ya yi mantuwa na da al'umma a wannan hajji to ya tsaya a wannan a wannan hakkinsa na mafara ranar goma ga wata sai sahabai suka ga tambayarsa wani sahabi ce dan ashkuru fa halaktu qabla an anhara ban sani ba ya manzo Allah sai na fara yin aski kafin na yanka ya kamata sai ya ki yanka da ya aski ko yace ban sani ba sai na fara yin aski kafin na yanka sai ya ce in har wala hara ta yi yankan ba kuma wani kuma ce ya manzo Allah ban sani ba sai na fara yin sai na fara yin tawafi kafin da yi ba sai ya ce ka rike tawafi ba kuma ya ce ba a tambaye shi a wannan ranar game da wani aikin da aka gabatar ko aka kincin ta mafaci sai ya ce a ji a yi ba to da wannan malama suka ce idan ka samu ba ka jera su ba ba wani abu Allah ya sa mu dace wannan ke nan game da matsalar yin aski da kuma lokacin da ya kamata a aski da Allah ta'ala ce a man kare ne kuma maridan aw bi adam da wasibi fa bi yatu min siyam aw sadaqatin aw su to ga matsala ta tsara yana da cikin ma'azura ta jira abubuwan da aka hana mai harma da aikin hajji na wata da zarar ta shiga harma ga wata kuma hana kamar mai da ina da gaske me da me aka hana mutum alhaji yayi ko ba da zan da yawa ne a ciki na Allah ya wani mana na fada eh fada ba jarayya da sauran jarayya farauta farauta wani kuma aski yanke farce shafa turare ko rufewa kai dole suna cin maharurar lura awa da aka da mai harba ne da kayi harba da ake haɗe ko mara to ba ka rage kan rawa haka sanya albake da mina siyafin kafin kaya irin nama ne da ba ka samu kai harba ko kai waye kuwa ko sarkin yanka ne ya je haɗe tuɓewa da yi wani layi tabbar zai tuɓe ya ɗaura zane da ya ko shugaban ƙasa ne ke haka dai in ba ka kuskura ka saka wando ko riga kai ko kwafsa ka saka to kayi wani ka biya ka ko farci ba ɗaya ka yanke bayan ka shiga ibrahim ka aikata laifi kuma sai ka biya ka su ne ake cewa a turar tura to ka ga aski yana ce ko yasa kana buƙatar askin ka kafin ka ɗauki harma sai ka yasa in kana buƙatar yanke barci kafin ka fara aikin hajji sai ka yanke barci in kana bukatar aski sai ka yi to ya tabbaci kusantar iyali duk sai ka yi kafin nan eh sai ka yi a shi kan ma cin abura da babban laifi ne a shi yana ruza hajjin ne ba idan mutum kuskure ya je maka yana harama sai ya kwanta da iyalinsa to hajji ka ba shi hajji ka rana ya za a yi ko ba zai dawo sai ya kare kuma sai ya sake da gara kuma idan suka koma za su sake shi da ita malama ta ce araba kasu za ta girma wani daya araba musu da rufi to wannan gaba wannan aya tana karantar da mu halaccin aski saboda larura amma idan aka yi aski za a yi duniya to shi da Allah ta lace fa man kana minkum maridan wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya aufihi adam min ra'si ko yana da wani ciwo wata cuta a gashin kansa a kayansa wanda ta sa shi tilasta masa cewa sai ya rasa ka san da kuraje a kayi galibi magani baya shiga sai an kasa iska tana rasawa sai a saka magani to ko ya kasance a wani cuta ko wani ciwo a kayansa ya ce ka kafe kamar kwarwata kamar kwarwata yanzu kan ba ta sosai ko da har ba za na samu da wata saboda kazanta ta yi yawa babu maganin zuwa babu sinadarai na wanke gashin da mayuka na shafa sai ya kwakwata tana fitowa musamman mata suna ɗiba wata tana ɗiba kira da kowa tana zuwa to sai ana fashi fashi ana fashewa amma da babu yawanci to kama ce kwakwata ne kasar mutum a kayansa ko kura ne a kayansa wasu la'in da kuma ciwon kai ba halaka fi harami sai aske gashin kayansa da ne da rana to ba da fiye kayansa in har dalilin ya sa wani ciwo a kansa ya tilasta masa ya ji aski a samu sauki to ba ne to amma idan ya aske nan ba a fidiya sun min siyani akwai fidiya a kayansa fidiya menene fidiya fansa zai sayi dabba da yanka ko bai azumi ko ce ka jiki kamar da za mu yi bayani ƙarƙashin wannan aya akwai hadisi ita wannan gaba ta wannan aya tana nuna halarci ne masu ga wanda yake da larura amma bai yi fidiya amma haramun da yin aski ga wanda yake lafiyar sa kalau ko da kuwa zai yi fidiya bai halarci aski bai halarta ba akwai hadisi wanda ka'abu ibn hujrata yake ba da labari wani sahabi yace hujjatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an dauke ni zuwa wurin manzon sallallahu alaihi wasallam wal ummatu tatanakalu ala ra'si ala wajhi alhali farfata tana sakkowa a fuska farfata tana sakkowa a fuska saboda kayan sana yake da wani ciwo wasu kuraje kuma su laraba suna da suma da yawa kuma ga farfata tana sakkowa sai aka ɗauke shi aka kai shi wurin manzara sarari a hajjin mazubana manzara da ya ga halin da yake ciki sai ya ce ba ku horar wata a ƙani balaga duka ba a ban yi zaton cewa wannan ciwon ya kai makora gare ka kamar yadda nake gani ba ma'ana manzara na da labarin ta abu mai da lafiya amma bai san ciwon ya yi tsanani haka ba sai da aka kai shi gaban sai gani sai ya tausaya masa ba na ne manzara sai ya ce masa aka sani sha'anar shin kana da halin yanka dabba fidiya ke ya halatta mutum ya aski a wannan halin amma zai yi fidiya ya yanka tankiya ko rago ko wata dabba da aka wani shi yake ce mu fidiya yawa game da malam suka ambata a cikin fatkun jawa askari ke ya ambata cewa imamul haji kulluha hadinu illa fidiyatul adha aw nuskul adha dukkanin jina ne na haji gaba ɗaya na daya ne sai dai fidiya ta aikata wani abu da aka to kaga shi yanzu ta abu zai yi aski ne saboda larura amma manzo Allah ya masa na gome ya askin amma zai yi fidiya shi yasa ce masa shin za ka samu halin yanka dabba kurtula na ce a ba da hali قال سيتي فصوم ثلاثة أيام وفي عدمي نفعنا في عدمي نفعنا أو أطعم ستة مساكين فوق شيء مسكينين ولا شيء لكل مسكين نصف صاع كل مسكين ذا باشي ربع ساعة مو نوع ربع ساعة مو نوع ساعة ولا ولا نبي هذا ربع ساعة أنا ما نوع مو to shi ne abin da mutum zai bayar a ainihin wato duniya wa kana kawo ya kuma kunziyar fiye al'ada ta baka kujira ya kasance yana cewa wannan ayar a kai na ta sauka wace aya kamar kana min kumariban au bihi adam bi ra'sihi fa fidyatun min siyami aw sadaqatin aw nusuk yace a kai na ta sauka hadisin kawo su shiga damuwa Allah ya sauko da aya ta warware cewa ta wannan na nuna mana darajar sabon mutum ya shiga damuwa Allah sai sauko da aya a warware damuwa har ya kai asara masa a jinjina masa to shi da yake fara shi kadai ne a ya gabe kowa da kowa haka na bari ƙorani ne wani abu ne zai faru su kaya da sauka to ayar ba iya wannan abu da ya faru ba ne ya gabe kowa da kowa shi yasa malama suka ce al'ibaratu al'ibaratu bi umumin lafi lafi kusurci sama abin ɗaukar izina a cikin aya shi ne gaban mannafarin shafi ba cancan sarrafa ba da haka wannan aya ta sauka da kan kama da kujera amma hukuncin ya gane kowa da kowa duk wanda yake aikin hajji sai da nura ta sa ya yi aski to zai ba da wannan fidiya shi ne Allah ta'ala ce kamar kana in ko maridan aw bihi akan ne wasihi fa fidiyatun min siyam wanda ya kasance da rasu ba shi da lafiya kuma ga shi ya rama da hajji ko mara ko akwai wani ciwo a kayansa sai ya aski to zai ba da fansa fidiya kenan a kansa da azumi min siyam ɗaya kawai wani ayar ta gabatar da abin a kayan yarda amma hadisin kuma ya gabatar da yin yanka a kayan a kayan abin mun ga hadisin ba da makaranta ko wani allah ya ce ba fidiya ta rumin shi ya ce ba da fidiya da ya fidiya ta hanyar yin hali wani azumin kwana nawa salasati a biyar azumin kwana uku au sadakatin ko bai fidiya ta hanyar ba da sadaka ala sittati masafi zai ba da sadaka a miskinai guda shida wane ne miskini waye miskini me bambanci tsakanin miskini da fakiri kowane miskini fakiri amma ba kowane fakiri ne miskini waye fakiri waye miskini na miskini shi ne wanda ba shi da komai kwata-kwata bai da cin yau da yau sai ya fita allah kawai mu samu shi ne miskini fakiri kuma yana da wani abu amma ba da ba zai wadatar da shi yana da ɗan jari sai yake da yi ta amma jari ba ya ɗaukar da wani yana da albashi duk wata amma albashin ba ya kaiwa tsakiyar wata wani albashin ko kwana goma ba ya to makiri ne ko da albashin ka yana da yawa idan tunanin ba yawan albashin mutum ba ne damuwar lodin da yake sa albashin shi ne matsala yanzu aka sami ɗaukar dubu talatin a wata wannan kuma yana ɗaukar dubu ɗari biyar amma bai talatin sai ya kashe kwanciyar hankali saboda me ɗawainiyar da ke kayansa to ko nawa ne albashinsa in dai baya rike ka a wata sunan ka fakiran suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa ko shago ne da kai a cike da kaya amma ribar da kake samu bai wadatar da kai ce banan iyalanka sunan ka fakir ko noma kake amma abin da kake nomawa baya isan ka shekara sunan ka fakir ta ga fakiran suna da yawa a Najeriya ne yasa ne na ana magana da ta sai mu shiga rani domin ci halal ko ba halal bane kana ce ai wani yana aiki a gidan ragan mutum ko ko ne ake ba ka ne ba ta isa kai ka gine an zo ana za a bar da saka ce to ina yawa shi ne fakiri Allah wadatar da to za a bada wannan sadaka ne zai ce da miskinai wanda ba su da shi ke shi miskini ya fi tsananin bukata sun da ne da za ka yi sadaka to ga wannan ma'aikaci ne yana da samu wannan kuma ba shi ba da garantin samu wa ya kamata ka taimakawa wanda ba shi da garantin samu ko yawa shi wuce shi ne mafi bukata shi yasa Qur'ani ya nuna ko malama suke bayani tafsirin sadakan da za a yi a miskini za a bawa likulli miskinin mutane kowane miskini za a ba shi mudu daya shi ne nisfu sa'idin da muke magana da ko mudu biyu za a ba shi wani abinci za a bayar min zali da kuce da bayar daga mafi rinjayen abincin wannan gari ranar mai magana ke wasu ce ne wasu ce masara dawa shinkafa kowanne a nan abinci ne ko abin da ba abinci ba ana yi bayarwa to sai a auna abinci mafi rinjayen abinci na wannan gari sai a baya kaga mu da gero da dawa da masara da shinkafa duk da mu abinci ne a ranar gobe amma ga alfaki ba ga nan matsala ba abin da zai hada mutum ma'aikacin ga numfashi a zaune a cikin rana sai yan lalura ta faru Allah ta mara sauki Allah mun gode ba dole ce wa Allah godiya tabbana mata neman Allah wallahi kwana kwana nan kawai shekara ba kayi abinci sun yi gagarumin tsada wace ba a yanzu ya kai mu da kowa gero ya hawa da gobe dawa ma wanda ana ganin abincin dabbobi ne ta mata yi tsada amma yanzu ba Allah yi son sabuwar sun sassauta su haka mu yi Allah godiya kan mu kaya yawa kullum ana wa Allah godiya a wancan lokacin ba sai da aka zo cin ganyayyaki ake har ganye ana ci har da fasa a kasuwa da ido rana ga ana jera da rana sai ka ga ya shiga bala'i ko to amma Allah ta'ala sai ka mana sauki da haka ana ba da sadakan ne daga abinci mafi rinjaye abincin wannan gari eh ai maka ana nufin garin maka a wani suke ko kuma mutum ya fidiya ta hanyar yanka ai da ku shati ya yanka dabba cinciya ko rago ko akuya wa aulil takyiri wannan lafazin aular hadin aya ta kawo za a yi ta baya an ba da zaɓi sai mu dawo can hadisin kawo ne da ya kujira kun ga manzo Allah sai fara maganan a hadin shahada da shi za ka samu dabba na kaga sai fara bashi zaɓi da cin dabba ko da yace baya da wannan sai yace masa eh kai adami na wata na kwanaki guda sannan kuma sai ka ce da shi kaga dai hadisin da yana nan da yana fassara ayar cewa auren nan zaɓi ne ba da tartib ba ne ala tafiya ko dai mutum ya yanka ko ya ya azumi ko kuma ya ciyar wannan an ba da tafiya ko wani haka bihi wani halaka da bai kodire ana riskar da wannan hukuncin da duk wanda ya aski ba waje shi kafa da wujira da uzuri da rura da ta sa aski ko to haka wanda ya askin ma ba larura sai ya yi kiriya لأنه أولى بالكفارة domin shi guda cewa da kafara in wanda yake da larura ya aski aka ce sai ya yi fidiya wanda ya ba larura ba ai shi ma fi cancanta ne ko wa kaza ma lissan ta da gairi haki haka na wanda ya aikata wani abu na jin daɗi ba da haki ba tabibi kamar shafa da rayu haka kawai kana ci rani sai ka ɗauki turare ka kai sa ko sai ka yi fidiya fesa turare ya ja maka yanka rafa ko tinkiya ko abu ko azumin kwana uku ko ce da gaske ne ce ba na ba da yana ce wannan shi da kuma sanya kankan ba in ka kuskura ka dauki wanda ka sa kana da rani to sai ka yi bidiyon da aka ba wato ne da shafa mai mai kamshi in ba da uzuri ba duk wannan sai sun ma zura ku ka ko rikewa kai kada wani ki kai ke kanka ko ka sa hula to wannan ma dai na ce ma wace ko ka yanke barci duka sai kai wannan bidiyon da aka yin azumi ko yanka ko ciyarwa a kan wannan ko Allah ta lace kai da aminci bai don kun samu aminci da kan yi abokan gaba wato tsoro ko fargaba ya tafi aure mai kun ko ku babu ma wani fargaban kuna cikin aminci faman tamatta a ai iskanta duk wanda ya ji daɗi bil umrati ta hanyar yin umara ai bi sabab faraji min hadalin kammalawarsa da umara ila alhaji zuwa hajji ma'ana ya ji daɗi da umara zuwa hajji ya aikin hajji na tabbatu ke da ko kuma da muka mata a baya ya yi umara ya cire haraminsa bayan tawafi da sa'a ya ji daɗi to wannan allah ta ce ba masta ya sara min alhaji zai yanka abin da ya sabo a nan da baya kaga duk wanda ya tabbatu ne a baya haka nan kira na shi ne zai hadaya wato yanka cinkiya ko wata babbar dabba da muka ambata wa aftar an yi ba ha yi wannan abin da ya falala yanka ta ranar babbar sallah wa juzu zaku qabla ihrami bil hajji ala qaida to wannan dai wani bayani amma lalle dole ya samu hadaya ba kuma gashi ya yake hajji da tawakkuli da fakari saman ne saboda rashin kudin da zai sai dabba ya ji aikin hajji ya kamata ya da kudin da zai sai dabba yanka wasu ya mu aifa alayhi siyamu salatati ayyami to ya wata ba kayan shi azumin kwana uku eh shi azumin kwana uku ai fi hadi ihrami a lokacin da ya harba shi ya ci wuri da yadda an yi makamlar kamlar saba'i min da fita yanzu ya wata bai ɗauki haramin kafin bakwai ga watan da fita sai ya ɗauki haramin kafin bakwai ga wata me hikima saboda wal afdalu qabla sani sa wanda ya falala kafin shi daga watan zulhijja sai ya dauki hirami da rana ikrami ya kaso mu yau arfa saboda makaruni ne a cikin ranar arfa kaga ya dauka ranar shi daga wata sai azumin sa shida farko ya karba ya kamata ya yi sa ran ta da wata ba zai karbi ba a hana duk wanda ya je aikin hajji bai halarci azumin arfa ba sai wanda bai je hajji ba za ka sai harba tun daga shida da wata kaga zai samu kwanaki uku ya azumin sa kafin ranar arfa an gane ko saboda ranar sallah ran goma ga wata ba a yi ba hadisi ne rasar da ya hana yin azumi ranar idin layya da idin wannan idi da azumi wai juzu samun ba a yau ta shi ya hana shi ne wannan azumin a ranar kuma ya mutu shi ranakun da ake shanye nama su ne wani kwanaki ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ya hana an gane ko Allah ta na ce tilka asharatun kamila to wannan ya zama azumi goma ke da cika an ce uku a makka wa sab'atu min zara da kuma bakwai idan kun dawo shine tilka asharatun kamila wannan ya zama azumi goma ke nan cika amma uku zai yi a makka bakwai sai ya dawo gida da yi zalika liman lam yakun ahlu hadir al-masjid al-haram wannan hukunci da aka ambata na wajibcin hadaya ko azumi ga wanda ya zama tuni ba kowa da kowa ba ga wanda iyalansa ba sa nan zaune a harami amma wanda iyalansa suna maka suna nan harami shi ko da ya zama tuni ba mu hada a kansa an gane ko na Allah ta dace wata kulla ku ji tsoron Allah wa alamu kusai ku ji tsoron Allah shi ma ya amuru ku ji mai hafa shi abin da yake wata ne da shi ke rana wa aikata abin da Allah ya umarni ku ne sai wa'adahu musani anna la shadid liqa dan Allah bi dan huwa ni liman qala huwa huwa da sara wannan da wata ta mun zo kan gaba karshen aya ta dari da casa'in da shida insha Allah gobe za mu zo da aya ta dari sai da bakwai duka dai bayanin da ya sace insha Allah Allah ya wannan babban tare Allah ya kawo shi lada bisa wurin da Allah ya kawo ya ce wani kusurori ne ke sawa wani yin wani aikin hajji eh ala hakika ya halatta ana samun ya ba aikin hajji wani ya ba wani ba kamar sallah ba ne ko wani yanzu ba ka wuta ba ke yana jin dan da wani da Allah da asuba ka yi taka a nan masallacin ka daidai masallacin ne ba ka ba a'a to amma hajji an rayu kamar misali rashin lafiya mahaifin kawai da lafiya ba zai iya zuwa hajji ba to za ka yi zuwa kai masa an gane ko ko mutuwa mutum bai samu ya yi ba sai ya rasu ana iya masa hajji irin wannan kungiri ne yana halatta a wannan amma da sharadi wanda zai yi wani hajji ba sai ya yi nasa wanda zai yi wani hajji sai ya fara sauke na kamun da ya yi Hassan ya ji wani mutum yana da baika an shigo ne mata, amsawar ka ya Allah da ka shigo ne mata. Sai maza Allah ce wane ne shigo ne mata sai ya ce akun ne ɗau ɗari ko ɗan kwana ne ko lokaci na. Sai ya ce ka yi hati a kan gane ya ce ya ce ku ba ne wa kanka sai ya ce shi ne. Da ya halatta da wani hafi inda wani mutum. Ya halatta ma a biya mutum lada ke. Kana zama ka kai ka iya hati ka yi naka sai wani ya biya ka ya ɗauki ɗauki ya ɗauki ke da wata wasa ko da wata wanda ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
iska